العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أيوه كان وتا أشرند أكو غوتا ال أشرند na'am ga wata al-muharram shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 30 daidai ga watan august shekara ta 2021 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkurani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun nur wanda yau insha Allah da mu tashi aya ta 38 liyajziyahumullahu ahsana ma amilu na'am mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب
Allah ya ci gaba da yi mana bayani cewa waɗannan bayan Allah na ƙwarai masu ambaton Allah la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillahi wa iqamis salah sun yi taiwa Allah ibada aksaru min tasbihillahi tabaraka wa ta'ala bil ghudwi wal asal sun yi ta kiran Allah safiya da maraice kasuwanci bai hana su kira Allah ba bai hana su su kusanci ubangiji ba ba abin da ya shagaltar da su duna an yashghalahu wato an zalika ayu shaghilin sun yi wannan ne saboda suna tsammanin Allah zai yi musu ahsanal jaza sakayya sama da wacce suke tsammani akan ayyukansu kuma Allah zai ƙara musu daga cikin falalarsa da kuma kyautatawarsa da irin abin da ya dace da karamcinsa da kuma baiwarsa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yakan azurta wanda ya ga dama ba tare da ma yayi lissafi ba bighairi hisab biduni hudud bighairi hisab wa biduni quyud ba iyaka ba wata doka ba lissafi biduni hasrin ba iyakan cewa Allah zai yi wa bayan Allah sakayya ya Allah ka samu cikinsu saboda liyanna khaza'in Allah tabaraka wa ta'ala la tanqusu wa la tanfadu taskokin arziki na ubangiji tabaraka wa ta'ala ba sa tauyewa don Allah ya bayar ya bayar ya bayar baya raguwa don ya bayar kuma baya karewa ballantana ya ji tsoron in ya bayar babu hisabi zai kare kasan duk wanda ya zo bayarwa duk wanda ya zo bayarwa baya iya ɗauka ya ta dumbulawa yana bayarwa to yana jin tsoron zai kare ne to amma shi Allah da yake baya jin tsoron taskokin arzikinsa za su kare to sai yake ɗauka ya ta bayarwa bai gairi hisab shi yasa alhamdulillah muna yi wa Allah godiya muna roƙonsa dare da rana ba mu gajiya wajen roƙonsa don mun roƙa jiya ba za mu ce yau ba za mu roƙa ba kawai a yi ta roƙa kuma zai bayar yana cikin baiwar Allah yana cikin kyautar Ubangiji zai yi ta bayarwa ba tare da yana jin tsoron iklala wai abin ya zama kaɗan ba a'a da ya ziyarun wallahu hasana ma'amilu wa ya zira min fadli wallahu ya rizuku man ya sha'u bai gairi hisab sai ce wallazi na kafaru والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا
imam al-alusi Allah ya masa rahama yake cewa fadin Allah walladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a wannan atfun ne alama qablahu mana an jona zancen ne da abin da ya gabace shi min babi atfil qissati ala al-qissa wato babi ne na hada kissa da kissa kamar ɗazu an ce mana wato waɗanda suka yi imani ayyukansu a yanzu da kuma gobe ayyuka ne waɗanda suke masu yawa kuma washe gari gobe kenan Allah zai musu sakayya ba tare da lissafi ba kenan in sun yi aiki za su samu lada to amma walladina kafaru amaluhum kasarabin biqi'a waɗanda suke kafirai ayyukansu yadda ka san irin wato ƙawalwalniyan nan shine sarab shine ash-shu'a alladhi yura nisfu an-nahari inda shiddati al-harri fil barari idan mutum rana ta rana can in ya duba kan hanya gaba can sai ga kamar ruwa ne yake kwance ko in kun lura mutum yana ya kalli can nesa sai ga kamar ruwa ne a malale a idansa to wannan shine ake ce da shi saram yushbihu al-ma'u al-jari ala al-ard kai ka ce ruwa ne yake kuranya yake tafiya a bayan ƙasa wanda ya ganshi zai yi tsammanin ruwa ne amma kana matsawa sai ka gaba komai ina fatan kana fahimta da ka je wurin sai ga babu ruwan wannan shi ke nuna mana aikin kafiri zai yi aiki yana ganin ya yi aiki ya wahala sai ya je kiyama sai ga babu limada saboda alkufur saboda kafirci la yara shay'an ba zai ga komai ba wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura komai ba zai tarar da shi ba duk wanda yake kafiri ne dan yayi sadaka dan ya gina masallaci dan ya gina makaranta ana nuna wani wani gari wasu kirista sun gina katon masallaci ana ta haskawa musulmi suna ta yadawa to sun yi aikinsu na duniya ne sun yi allah kaɗai ya san manufar da ta sa suka yi to a kiyama allah baya ba kafiri lada saboda ya bar al'asul al'asul shine a shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kasarabin bi qi'a in an ce qi'a jam'i ne na qa'a shine al'ardu ko al-makanu al-munbasitu al-wasi'u min al-ardi wurin da yake shimfide a miƙe shine qa'a qi'a jam'i ne na ƙa'a wuri mai faɗi shimfiɗaɗɗen wuri a amaluhum kasarabin biqi'a ayyukan kafirai kamar ruwa ne kamar ƙawalwalniya ne da za ka hango shi a wuri shimfiɗaɗɗen wuri tunda shi ba a ganin sa a rami a yi wannan ƙawalwalniya in guri rami ne ba za a gani ba to shimfiɗaɗɗen wuri shine ake ce da shi ƙa'a biqi'a ya sabu zam'anu ma'a yatawahhamuhu al-atshan ma'a mai jin kishirwa sai ya dauka ruwa ne ya kama hanya ya tafi sai ya je sai gaba komai ya Allah ka raba mu da aikin banza akwai wanda za su yi aiki suna tsammanin sun yi sai sun je kuma su tara babu hatta idza ja'ahu har sai in ya je ja'a ma qadra annahu ma sai ya je wurin da yake ganin cewa ruwa ne ko kuma ja'a maudu sarab lam yajidhu shay'an sai kaga bai same shi a komai ba babu komai kadhalika al-kafiru yahsabu anna amalahu inda Allah yanfa'u haka kafiri zai tsammani wai aikinsa da yayi a wajen Allah zai mai amfani ko kuma musulmin da ba shi da karatu ko bai saurari malamai ba sai ya ɗauka in kafiri ya yi wani aiki na Allah ko ya yi wani aiki na taimako zai samu lada a'a wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a duk taimakon da kafiri zai bayar ya ba wa 'yan gudun hijira taimako ya je ya gina muku asibiti amma kafiri ne ko sun taimaka muku sun gina muku makarantu kuna murna kuna a waɗannan 'yan uwa ne duk abin da in ne mutum kafiri ne to zai gama aikinsa babu lada saboda ba asali kana yin aiki ne ka samu lada in kana kalmar shahada to amma sakayyarsa ba a duniya Allah zai biya shi sai ta haɓaka masa arzikinsa ko ta ƙila ya ba shi lafiya ko ya ta taimakonsa in ya sa abu a gabansa kaga wannan duk an yi mai sakayyarsa amma in ya je lahira to bai da lada malahun fil akhirati min khalaq ba su da nasib a lahira to a yanzu an fahimci ma'anar aikin duk kafiri ko malamai suka ce shi kafiri sai in mala'ikan mutuwa ya zo masa ya gan shi ido da ido sai ce kai na yi aiki ba hatta idan ja'ahu malakul maut idan mala'ikan mutuwa ya zo masa sai ce masa ai yayi aiki yana kafa hujja da abubuwan da yana aiki sai ya ga aikin nasa bai mai amfanin komai ba wa wajen Allah indahu sai tarar da Allah a wajen aikin Allah wa wajen Allah indahu ai wa wajen Allah inda amalihi ai wajen Allah bil mirsad zai tarar da ubangiji a mafaka inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana mafaka yana jira fawaffahu hisaba sai Allah ya cika mai sakayyarsa na aikinsa na'am kafiri ai yayi ayyuka a duniya na tsiya ko ba ka bane da haka zai tarar da Allah zai mai sakayya akan duk abin da ya aikata wannan shine true picture na wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata wani aiki ko yaya ne ne na alkhairi wallahi zai gan shi haka kuma duk wanda ya aikata kowane aiki na sharri wallahi zai ganshi wallahu sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne jama'a wannan ayar tana mana magana ne akan duk wanda yake yana aiki bashi da imani sunan aikinsa aikin banza to ana ja mana kunne kada mutum yayi abin da zai rabu da imanin shi kuma duk wanda ya san ya rabu da imaninsa kada ya tsammanin Allah zai iya bashi wani abu ranar tashin alkiyama komi Allah bai zai bashi ba ya yi aikin banza kuma Allah ba ruwansa sai ya kona shi Allah ka kiyaye Allah rama bayan nan mai Allah ya ci أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
ga wani misali da ubangiji ya buga akan aikin kafirai auka zulumatin هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لأعمال الكفار كوكما دهن دفي أي مثل أعمالهم من فسادها وجهالتهم فيها كظلمات كما الدفين دهو في بحر اللجي دهو كما أتكم كوجي ميزرفي بحر لجي كوجي ميزرفي شيني لجي al'amiƙu alkasirul ma kogi mai bala'in zurfi wato da kuma ruwa mai tarin yawa akan ce lujjatul bahari ana nufin mu'azamu albahari yakshahu maujun min fauƙihi mauj wannan kogi igiyar ruwa tana ta haye shi saman ruwan igiya saman igiyar ma igiya yadda idan kuna hango ruwa yana timbe yana ambaliya za ka rika ganin igiyar ruwa wata tana hawa wata wata tana hawa wata shine ya shahu maujun min fauqihi mauj min fauqihi sahab kuma samansa kuma ga girgije na ruwa bayan wannan wanda yake ta ambaliyan fa ga kuma na sama yana ta zubowa ai ruwa yanzu yanzu ne in yayi yawa zai ta adi subhanallah to yanzu ga duhu ga irin wannan ruwa yana ambaliya ai kaga ba kanta ai ba labari ai abun bai zai gano bai ka zulumatin kenan shi kansa girgijen ba duhu ba ne hadirin in ka gan shi baƙi ƙirin za gan shi zulumatun ba'duha fawqa ba'd zulmatu sahabi duhun girgijen ko hadirin da zulmatul mauj ga kuma duhun igiyar ruwan shi kansa duhu ne yayi tunda ba ka ganin kifin da yake cikinsa ba ka ganin halittar da ke cikinsa ruwan ne da kumfa za ka yi ta gani da kuma zulmatul bahar shi kansa farfajiyar filin filin kogin duhu ne in kana so ka ga duhu da gaske to ka tafi kogi ko wani katon dam a lokacin da ba farin wata duk za ka gani shine wannan zulumatun ba'dha fawqa ba'd kun ga na irga muku dufan kenan wannan fa misalin aikin kafiri ne wai ma'ana baki irin yake duhu kan duhu duhu na dukan duhu zulmatul mauji ala zulmatul bahari ga duhun igiyar ruwa din ga na kogin ga kuma zulmatul mauji fawqa al mauji duhun igiyar ruwa ɗin wata akan wata ga kuma zulmatul bahari din ba'dha fawqa ba'd har Allah ya buga misali idza akhraja yadahu lam yakad yaraha duhun ya kai ga in mutum ya daga hannunsa fa da kyar ga hannun malan duhun da yayi duhu ka daga hannunka ba za ka ga hannun ba ai babban duhu ne wannan إذا أخرج يده لم يكد يراها malamai suka ce abinda ake nufi da abdulumat a nan a amalul kafiri albaharul lujjai din kuma shine zuciyar kafiri kogi mai zurfi almauj shi kuma abinda yake mamaye zuciyar kafiri na jahilci da shakka da rudu duk kafiri yana cikin jahilci duk kafiri yana cikin rudu yana cikin shakka akan addini sahab din fa jimke zuciyar da aka yi at-taba alal qalb din shine sahab din duhun girgijen kenan malami ubayi bin kaf yake cewa wannan aya tana nuna mana lalle kafiri yana dulmiya ne ya je dawo a cikin a cikin dufai guda biyar ya ce zancen kafiri fa kalamuhu zulmatun duk magana kafiri duhu ne amaluhu zulma aikin kafiri ma duhu ne madkhalhu zulma mashigar kafiri duk inda zai je shiga duhu ne wa makhrajuhu zulma mafitar sama duhu ne wa masiruhu ila zulumati yawm alqiyamati ila an-nar makomarsa kuma cikin duhu zai tafi ran tashin kiyama sai a tsunduma shi a cikin wuta tsundum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un لم يكد يراها لم يقرب من أن يراها من شدة الظلمة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور duk wanda Allah bai ba shi haske ba duk Allah duk wanda Allah bai sanya masa haske a addininsa ba haske a imaninsa ba to wannan ba shi da haske duk wanda bai samu hasken Allah ba to ba shi da haske ibn abbas ya ce mallam ya ji alillahu lahu dinan wa imana fala dina lahu duk wanda Allah bai ba shi addini ba bai ba shi imani ba to bai da addini bai da rayuwa mai daɗi kwata-kwata wasu ka ce mallam ya hadi lahu fala imana lahu wala hadi ahad duk wanda Allah bai shirya da shi ba to ai bai da imani kuma ba wanda ya isa ya shiryar da shi wannan aya ta sauka ne akan wani kafiri da ake ce da shi Utba ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a kamar yadda Imam Muqatil yake faɗa ibn Rabi'a ibn Umayya shi kafiri ne da kyakkyawan misalin wannan aya ta hau kansa ya yi ta neman musulunci wai a lokacin jahiliya addini kai a lokacin jahiliya ya ta lalima yana neman wani addini zai wani addini zai yayin da musulunci ya zo ya bayyana musulunci ba addini ba ne kawai sai ya ce ba zai bai sai ya kafirce kaga wannan والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب يشي أو كظلمات في بحر لجي يكشاف موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إذا تشكنده أما مسلم شيزو مسا sai ya kafirce wa mallam ya ji alillahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai masa arzikin musulunci ba ai bai da haske shi yasa wallahi mallam ka gode wa Allah da ba ciniki aka yi da kai ka biya aka baka musuluncin nan ba ka gode wa Allah da ka wayi gari kana musulmi mai sallah mai azumi mai ibada wannan yana nuna mana bai kamata mutum musulmi ya yi sha'awar rayuwa irin ta kafiri ba ka duba abin da Allah ya ce akan aikinsu ba mamaki kafiri ya yi ƙungiya ta taimakon marayu sai ka ce wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin ya sabuhu zam'anu ma'an ba mamaki kafiri ya je makaranta ya taimakawa ɗalibai ba mamaki kafiri ya je asibiti ya gina musu ya taimakawa majinyata wallahi duk wannan abin da zai yi zai mai da shi musulmi ba kuma ba lada don Allah yana ba da lada ne akan aikin da aka yi shi akan foundation aka yi shi akan base aka yi shi akan shimfiɗa ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sifanta mana wato aikin kafiri duhu ne kan duhu sannan ya rufe mana cewa duk wanda bai samu haske ba a rayuwarsa to yayi rayuwa irin ta duk ai ayyu insanin lam yasha illahu ta'ala an yaj'ala lahu nuran yahdihi duk mutumin da Allah bai so ya sanya mai hasken da zai shirya da shi ba ila siratal mustaqim to fa ma li hadha al-insan min nurin yahdihi ila al khair wannan mutumi ba shi da wani haske da zai shirya da shi zuwa ga gaskiya da alkhairi kuma kowane wani halitta ne kowanne da ka sani matukar Allah bai masa arziki da samun haske na imani ba to an yi asara imam ibn kasir da ya zo tafsirin wannan aya guda biyu sai ce hadani matsalani darabahum Allah li nau'ayyil kuffar wannan misalai ne guda biyu Allah ya buga su ga nau'i na kafirai guda biyu misali na farko aya ta farko walladina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'a to yana magana ne akan alkufaru du'a ila kufri kafirai da suna kafircin kuma suna wa'azi suna kira akan a zo a yi wannan kafircin ka san akwai arnan da arne ne amma ba zai taɓa cewa ka zo ka yi arnancin ba ba ruwansa da kai amma akwai arnan da ya yi ƙwarin da bayan kafircin kuma yana gani ya kamata ya farauto ka ya raba ka da musuluncinka to waɗannan su ne kyakkyawan misalin walladina kafaru a amalun kasarabin biqi'a ya sabu zam'anu ma kuma wannan zai gaskata mana idan mun ga ayyukan da kafiran suke yi yau a duniya wanda zamu buga misali akan insha Allah za su yi ta tsammanin annahum ala shay'in min al-a'mali wal i'tiqadat kamar Allah ya yarda da wani aiki da suke yi da kuduri amma walaisu fi nafsil amri ala shay ibnu kasir yace ba sa kan komai to shine Allah yace kasarab alladhi yura fil qi'an min al ardi an bu'din ka'annahu bahrun tam kamar wannan farfajiyar wuri ne mai fadi da za a hango shi can aga kamar ga ruwa nan a kwance sai an je a tarabba komai ma'ana kafiri zai yi ta burin ai yana ga watakila in ya mutu zai samu sauki ko kaza sai ya je sai gaba komai wannan kenan ya ce wannan kuma misali ne kuma du ga ainihin wato zawil jahal al-murakkab ga waɗanda suke jahilai jahilcin ma murakkabin jahilci wanda suke ƙudurin mummunan abu kyakkyawa ne mummunan abu su mai da shi kyakkyawa wannan shi na jahil murakkab la yadri annahu la yadri bai san cewa bai sani ba misali na biyu shine misali ne ga ashabu aljahal albasit masu karamin jahilci waɗanda suke bin kafirai wannan misali na biyu kenan da ya ce au ka zulumatin fi baharin lujjiyin ya shahu maujin min fauƙihi mauji min fauƙihi sahab waɗannan almuƙallidu ne lili a yammacin kufur shi ne ibn kasir ya ce to waɗannan da suke bin shiwagabanni kafirai masu bin jagorori kafirai to su ne suke rayuwa duhu kan duhu kaga ba ka da uzuri don kaji kafa wani kafiri akan kafircinsa su ko waɗancan aiki suke suna ganin daidai ne kamar yanzu kafiran da suke shiga garurukan musulmi da ƙauyukan musulmai suna musu bishara suna ƙoƙarin su dawo da su kan kafirci abin tausayi a da a zamani na da sosai a shekarun baya da wahala ka ga mutum musulmi ya zama kafiri ku fahimci wannan karatun nawa da kyau a da ku tambayi iyaye da kakanni su gaya muku a tarihi da bayani zai yi wahalan gaske kafiri ya yi sha'awar ya zo mai da musulmi kafiri ko ma i tallata masa kafircin zai wahala wallahi amma yau kamar yadda malami zai naɗe ƙur'aninsa ya tafi masallacinsa yana da garantin zai yi wa mabiyansa wa'azi kuma za su gane za su bi shi haka kiristoci 'yan bishara suke ɗaukan kayansu na da'awa su ma da'awa suke cewa na kiran musulmi su mai da su kafirai tansir kenan kiristantar da musulmi da musulmi ke shiga ƙauyuka suna da'awa suna karantarwa su ta musuluntar da musulmai to sai aka rage wa abin ƙarfi aka ƙi a taimaki harkar shiga wa'azantar da maguzawa ko kafirai sai aka bar aikin ya talauce ƙungiyoyin da suke yin abin su ma suka talauce ga samari matasa da ƙarfi madaka dawa an kira a zo a fita da awa sun fito amma fa ba su da kokobon da za su iya biyan kudin mota da za su je ƙauyen da za a je wa'azin kuma ba wani mai kudin da zai ɗauki wannan kudi ya ba su su je su hau mota ko ya kama musu mota haya motar ma lalace take in ayi ai ko akwai ma motar malam akwai ma motar malam sai dai Allah ya tashe ta da gangan aka talautar da abun ina gaya muku a yayin da kuma kiristanci yake ƙarfi a yau a wannan jihar tamu ta Kano in naga dama sai in irgo mana ƙauyuka barkate wanda kirista ƙarfi suke ƙara yi suna tansir suna mayar da musulmi kafirai ko suna mayar da maguzawa su zama kiristoci bayan sun gama da maguzawa kuma su zo su bi ƙauyuka tunda zuwa suke yi wajen dagatanmu zuwa suke wajen hakimanmu su kai musu kyaututtuka da taimako kamar yadda mutanen makka su amru bin al'as a wancan lokacin da uwansa aka ba su hadaya suka ɗauka suka kai wa najashi sarkin habasha to su ma zuwa suke yi muna sane suna zuwa ƙauyuka na musulmi su samu shugabanninsu da jagororinsu su musu kyauta ta goma ta arziki su ce muna so a ba mu dama za mu yi wa'azi billahi azimu gida gida suke bi da mata matan su shiga da bible bible suna raba mutane mazan su kuma su zo suna bi har gonarka za a je a tashe ka ana maka tallan kiristanci a ƙasan nan a arewa ba a kudu ba mun yayi bacci mun yi bacci mun tara kuɗi mun ɓoye sai dai mu yi ta gina gidaje muna auren jajayen mata kamar tumatir a yayin da a yau kiristoci suke zuwa ƙauyukan musulmi suna gina musu asibiti kuma su kawo musu wanda zai kula da su sannan kuma su kawo musu magani wallahi akwai ƙauyukan da mota-mota bus-bus-bus ake tafiya a cike da magunguna ake ba su a yayin da muko musulmi a yau muke ta tafka fada a tsakaninmu har muna tafiya kotu kiristoci sun gama da mu sun kammala da mu a yayin da kiristoci suke shiga ƙauyukanmu ƙauyukanmu su je suna kafa musu inji-inji na niƙa injin markaɗe ba ƙauyen da yake dukan dawa a turmi hatta zama gari yanzu an kama injin nika kuma an bashi bishara a yayin da kiristoci suke zuwa suke tona rijiyoyi na bohol bohol wallahi akwai wani dan uwa ɗalibi na ne yake gaya mu akwai ƙauyen da ya je rijiya ce ta toka toka sun je wai wa'azi suka je kafin su je tuntunin an gama yi wa mutanen ƙauyen hidima an gina musu ƙatuwar coci kuma ba kowa a ƙauyen an sa musu janareto amma akwai majigi da ake kunnawa ana kallon fimai-fimai a gindin cocin nan daddare ka rabu da mutumin ƙauye inda zai ga majigi don haka a gindin cocin nan suke zuwa su haɗu a tayar da inji a sa musu majigi su yi kallo a sa musu fimai-fimai da za a cusa musu ra'ayin kiristanci a ciki wani ɗan waye je sun je yawon su za su yi ya ce ma wani aiki ne ya kai su na gwamnati suka ce bari su ɗanyi wa'azi suka je za su sha ruwa sun ɗauka rijiyar ta musulmi ne sai suka ga wani bahaushe ba maguje ya zo ya ce a ba za ka sha wannan ba sai ka kiran sunan yesu almasihu ya ce me kace ya ce wannan rijiyar ta yesu almasihu ne don haka ka kira yesu almasihu don albarkacin yesu almasihu sai ka sha ruwa ya ce to ni ishi ruwa nake ji gaskiya a lokacin sai ya ce da yesu almasihu da annan muhammadu din namu nemo musulmi ya ambace su gaba ɗaya ce ku bani ruwa in sha wannan fa malam a arewacin najeriya ne a garirrika na musulmi hausa fulani kuna ji kuna kallo kwanan nan ake nuna mana hoton wasu zamfala-zamfalan 'yan mata fulani da gashinsu da komai malam an zo an koya musu waƙa na kiristanci ana kiɗa ana kiɗa ana waƙan kiristanci suna yi suna suna ambatan kiristancin a ciki kuna gani kuma duk 'ya'yan musulmi ne fulani ne amma an juyar da su a yayin da a arewa ɗannan kuna gani kwanan nan aka yi ta nuna mana ɗaya daga cikin manya-manyan arnan arewa arnan arewa wane kun san shi yana saka babban riga da hula irin ta hausawa kuma ya iya ya fi bahaushen ma iya hausa suna bi daji gida gida ƙauye ƙauye suna raba ambulan ambulan na kuɗi da bible bible wa 'ya'yan musulmi kuma suna godiya suna cewa mun gode mun karɓo shara kaga dole a yi amfani da rauninmu da ci bayanmu a yaƙe mu wannan shine abin da yake faruwa in ƙauyen ku ba a yi ƙauyen wancan ana yi mu yanzu nan mun zo birni ne mun miƙe kafa kawai mun shantake muna ta wankin riguna da karya huluna amma gashi can ana ta hallaka mutanenmu a ƙauyuka billahi azimu malam ƙungiya ta kiristoci sai su shiga ƙauye dajin da mota ba ta shiga su tafi da tirela sai ta je inda ba za ta shiga ba sai ta tsaya wallahi malam tirela guda na taki za a tafi da shi a je abu ƙauyukan nan gaba ɗaya kowane dagaci a zuba masa nasa buhu kaza sannan abu gida gida ana ajiye musu buhun taki a irin halin da ake ciki na matsi taki naira dubu goma sha mutumin ƙauyen da ba a koya masa fatiha ba ba a gaya masa Allah ba sai wani ya zo ya bashi taki farkon damana tsakiyar damana ya ƙara mai taki lokacin kaka ya zo musu da injin sussukar masara ya zo gina masu wuce ya ce ga inda za ka shiga bere bi ba dole bi mu musulmi me muke yi ina gudunmu wanda muke bayarwa zukatanmu sun lalace mun samu raunin imani mun ci baya kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu akan wannan waɗannan mutanen ƙauye da muka bari ake kiristantar da su a yau wallahi suna bin mu bashi sai Allah ya tambaye mu amma ni abin da na sani wallahi tallahi Allah ba malami kaɗai zai kama ba da malami da mai kuɗi da kuma ɗalibin ilimi da yake da lafiya yake da dama duk sai Allah ya tattara ku ya kama ku idan malami yana ji da malanta duk wa'azinsa ai sai ya hawa ban hawa ya je to ba kuɗi mai kuɗi yaƙi sun ƙi su ba da kuɗi kuɗinsu na wani abu ne daban kuma mai kuɗi irin na hausa fulani mai kuɗi irin na hausa fulani yana da wata ɗabi'ar da komi da ka gani abin da ya ga shi ne daidai shi ne daidai ba a iya gyara masa ba zai gyaru ba wanda suka zo kusa da shi ma cewa za su yi zai daga abu baki kirin ya ce kai wannan abu akwai haske fari yake kalsi a ce a alaji kwarai kuwa ba musu gyara zai zo yi abu na rashin gaskiya ba za a gyara mai ba kuma shi ba isa ya ce a ce masa ga yanda zai yi da kudinsa ba shi matsalar mai kudin ba wuce kenan fulatani ka gaya mai ga yanda zai yi da kudinsa a'a sai dai shi ya gaya maka ga yanda zai yi da yawa akwai masu kishin za su ba da taimako sai ya tara taimakon nasa sai ya ce ga abin da yake so a yi da kuɗin alhali lokacin da ya ce ga abin da za a yi da kuɗin akwai wata buƙatar da tafi wannan tafi wannan tafi wannan so wannan shine taskun da al'ummar al'islamiyya musamman a nan arewa muke fama da shi na harkar kiristanci sun fa gama da can ɓangaren su yanzu fa mu ne ake kawo farmaki kai yanzu ka taba ji rabanka da kaji an buga mota ta wa'azi daga arewa an tafi kudu an tafi inugu an tafi anacha an tafi akure an tafi kaza an je a yi isar da kalmar la ilaha illallah kai ka taba ji to amma su mota mota suke daga can suna shigowa arewa za ka yi tafiya cikin daji mai zurfi wallahi sai ka je ka tarar da babban gini da motoci hilux hilux da fada fada da fasto fasto da abincinsu da albashinsu da motocin da za shiga har da babura sababbin babura wanda suke shiga ƙauye su je su yi da'awa da safe ba za su je ba za su kwanta su yi ta bacci su huta sai mutanen ƙauye sun je daji sun dawo da yamma suna gindin bishiyarsu sai su shiga da kayan kyauta da abin rabawa ka rabu da mutumin ƙauye idan ya ga abin duniya to na birni ma in ya ga abin duniya ake juya da shi ballantana na ƙauye sai ku zarge su ku ce sun karɓi kiristanci ku zarge su ku ce sun zama kaza akwai ƙauyen da muka je a cikin ɗaya daga cikin ƙauyukan nan ne a nan kano wata shekara mun je da'awa sai ba ma gudan garin ya ce waye malamin naku sai aka nuno ni sai ce sai ce sai ce an riga ku ya ce kun makara ya ce ka ganin da kake gani dinnan ya ce dinmu kiristoci ne an riga ku zuwa sun kawo mana sun tallata mana sun taimaka mana sun mana rijiya sun mana tanki da injin nika ya ce a garin nan an ɗeba musu yara ƙanana 'yan mata 'yan mata sun fi ɗari kaza wasu an kai su kaduna wasu an kai su jos makarantu na kiristoci za su yi karatun sakandare su gama a tura su su je school of nursing school of midwifery school of kaza tuntuni ya ce maza kuwa ba san iya adadin waɗanda aka ɗaɗɗauka ba ɗauke su ake yi ko in kuka zo aka musulunta yaro ɗayan aka baku sai kaga ana ta waiwaye to yanzu ya za a gidan liman za a kai shi ko gidan waya za a kai shi yaro ɗaya su ko zuwa suke a lissafa musu talatin arba'in su ɗiba su tafi da su wallahi malam waɗannan abubuwan akaram kalla idan ana baka labari ana gaya maka ba daɗin ji musulmi an samu rauni an ci baya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil to amma duk da haka wai dan Allah ya daɗa karfafan mu tabaraka wa ta'ala yace wannan aiki na kafirai aiki ne na banza ko sun yi ba za su samu lada ba kai musulmi kai ne mai imani in kai za ka samu lada sai Allah ya ce mai mala
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات نعم كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون
sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da wato buga mana misali ya ce alamtara ya kawo shi da fara ce alamtara annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu yanzu ba gani ba Allah tabaraka ta'ala yana kora wato gajimare yuzji yasuqu bi amrihi shine yuzji Allah yana kora hadiri yana kora girgije da umarninsa inda ya ga dama kai baka ga wannan ba hadiri ya haɗu kawai sai kaga an baza shi an haɗa muku shi a nan kano sai ka ji shi a agadas ya ya ba da ruwa shi ne alamtar annallaha yusji sahaban sun mai yu'allifu bainahu a haɗo shi a lagos sai ka ji an zuba shi a kamaru duba bambanci yusji sahaban Allah shi ke kora hadiri ya kai shi inda ya ga dama sun mai allifu bainahu ya baza shi sai kuma ya hada tsakaninsa ya jima'u baina kisa isahab almutafarriqa ba'dha ila ba'd da safe in ka tashi karfe 7 8 9 10 11 zaka yi ta ganin hadiri ɗaya can ɗaya can ɗaya can a jajjefe kowanne iya zaune kuma ka kasa gane yaushe suka zo ya zo ya zauna a gurin haka ne kawai sai dai ka gan shi kowannen mu yadda ka san an mai rufa ido sai dai ka daga kan kawai ka ga hadiri amma da a jajjefe suke sun mai yu'allifu bainahu sai Allah ya haɗa tsakaninsu kawai sai ga Allah ya ɗauko wancan wancan yana tahowa kamar kiliya suke sai su rinka narkewa suna haɗewa Allah ne ke haɗa su ashe so ake yi in sun haɗu wuri guda sai kuma mala'ika mai ruwan sama mai kula da ruwan sama sai Allah ce da shi kora min girgijen nan ya tafi gari kaza ƙauye kaza a nan kano an shaye mana ko shekaran jiyan can an yi ruwa sai ka ga an tafka ruwa a kurna har yana neman yin ta'adi idan ka zo gadon kaya sai ka ganta a bushe karkam ko a zuba shi a gadon kaya ka ga ruwa ka ga ruwa har ya tsallako zuwa sabuwar gandu amma wallahi in ka tsallaka mariri ba su san ana yi ba yusji sahaban Allah shi ke kora hadiri da girgije inda ya ga dama wani lokacin ka gan shi a rarrabe a wawwatse sun mai allifu bai na sai Allah ya haɗa tsakaninsu don su ba da ruwa sun mai ya ja'aluhu rukama sannan sai ka gan shi wani kan wani shine rukama in an ce rukaman ana fin mutarakiman ba'duhu fawqa ba'd wani na kan wani shine rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi kawai sai kaga ruwa yana fita daga tsakanin wannan hadirin alwadqa almatar fataral wadqa yakhruju min khilali ay fataral matara yakhruju min khilali daga hada girgidan nan wancan yazo ya hada da wannan kawai sai kaga ruwa yana diga sai ka ji ruwa yana ta zuba wani lokacin ma in Allah ya tashi gwanintarsa har da kankara sai dai ka ji kwanan gidanka raba wanda yake waje sai dai ya ji an jefe shi kan an buga masa kan kankara ta yi ta fasa gilasan mota har ma ta lotsa rufin kwano don wata kankara in ta taho wallahi kamar mota take faduwa duk wanda ya kuskura wannan kankaran ta sauka kansa sai dai a biyo shi da ƙasa kawai ashe wani dunkulen ruwa ne a sama in iska ta kada shi ta hura shi kawai sai rinka ba da ruwa Allah ne duk yake wannan mu mun yadda mu musulmi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad ubangiji tabaraka wa ta'ala yana fitarwa daga sama ya saukar kaga kankara kankara kankara wana kamar duwatsu na kankara ko min jibalin daga duwatsu ya rinka fidda kankara da yawa za ka ga an kale ka kan duwatsu sai ga kamar daga gindin dutse hadiri yake haduwa abinda ake nufi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin ai miqdar jibal Allah yana saukar da dutse dutse na kankara ma'ana kwatankwacin kankara kwatankwacin dutse shine min barat yana saukar da kankara kwatankwacin dutse shine da zan ce muku wata kankarar tana tahowa kamar mota to ni na ba ku misali ma karami a nan qur'ani yace wa yunazzilu minas sama'i min jibalin Allah yana saukarwa minas sama'i min jibalin fiha min barat ya saukar da dutse mamakon dutse zubkeke na kankara ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama wasu malamai suka ce wa yunazzilu minas sama'i jibalan min barar Allah yana saukarwa a wasu kasashen a wasu wuraren duwatsu na kankara ai miqdara jibalin fil kasra min al barad ibnu abbas suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yace akhbara Allah azza wa jalla anna fis sama'i جبالا من برد ومفعول الإنزال محذوف تقديره وينزل وينزل من السماء من جبال فيها برد فاستغنى عن ذكر المفعول للدلالة عليه Allah tabaraka ta'ala yana saukarwa daga sama duwatsu na kankara amma maf'ul na inzal din an shafe shi takadirin zancen shine ba wai dutse-dutse irin wanda ka sani shi ake saukarwa daga sama ba ana nufin daga sama ana saukarwa da kankara-kankara kamar dutse sai bai faɗi almaf'ul ɗin ba saboda ya yi nuni zuwa gare shi fayu sai bihi man ya sha wannan kankara sai ta shafi wanda Allah ya ga dama akwai tsawa akwai kuma kankara wani lokacin kankarar ta sauka ta sha zamanta ta narke wani lokacin ta sauka ta yi ta'adi don wallahi wata kankara in ta sauko maka yi gaji asibiti ji za ka yi gatsau ka duba gabar da yamma ka kasa gane waye jefe ka wa yasrifuhu an man yasha Allah kuma yakan juyar da wannan ruwa ko wannan kankara ga wanda ya ga dama ya hana shi kamar yadda na buga muku misali sai a yi ruwa mai tarin yawa a abuja sai ku zo kano ku ganku da mafici a hannunku kuna ta fifita shine wa yasrifuhu amman yasha kwanan nan muka je Nijar muna Najeriya kore shar ga hadiri ga alamar ruwa wani guri yayyafi ga titi ya jike da ruwa ga waye muna fara shiga kasar Nijar kawai sai abin ya fara canja ka duba ikon Allah sai ga sahara sai ga wuri ka gan shi a bushe sai ga wani gurin an yi ruwan amma a damanan ma bai fi sau ɗaya aka yi ba kuma amma ƙasar ita ce ba a shimfiɗe kai tafiya kai tafiya kawai sai ga ruwan ya ɗauke nan kuma ana ta musu ruwan ma har ya ishe su yayi yawa su kuma can ma saboda ma ba a yi ruwa ko irin hanyar ruwa ma ba sa yi hanyar ruwa ma yanzu ba sa yi sai yanzu da shugaban ƙasarsu yusufa ya zo ya ga an yi wani mamakon ruwa a wasu garuruka ya ba da odar a yi hanyar ruwa titin da ya kusa shekara talatin sai ga yanzu ake tona masa hanyar ruwa saboda ba a samun ruwa amma ka duba baki da hanci da najeriya da nijar ina fatan kuna fahimta to wannan kenan wa yasrifu amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar Allah yace walqiyar wannan girgije shine sana barqihi dau barqi sahabi kenan kamar ya tafiyar da idanka in ka ga walqiya walayi in ana ruwa da yake fitowa tsakanin wannan girgije wallahi kamar zai tafi da idanka ka san an yi walƙiyar nan sai ka dauka da rana ma duhu ake yi kun taba lura da rana idan ubangiji ya walƙiya wallahi walƙiyar sai ta haska ranar kun taba lura wani abu sai rabbul izzati to wannan walƙiya malamai suka faɗa cewa haske ne da yake fitowa daga bakin arra'adu mala'ikan kenan idan ya kori gajimaran nan girgizan nan ya daka mai tsawa to tsawon da yake masa nan shine zaka ji raba tau tau sai kuma ka ga walai tsaran da ya daka shine wannan tsawon wutar da take fitowa daga bakinsa kuma ita ce wannan walƙiyar mala'ika ne guda ɗaya to Allah mana afuwa arama ka koma ayar baya da ka tsallake ne ko ni ne na tsallake ban sani ba ni tun da aka miƙo min takarda na tsallake aya na ce wallahi sai na gama fassara ta kaga dai ai na gama to karanto abin da na tsallake ina jin rau buɗe baki ne bai kyau sosai ba na malam mu je ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير الله يشي ألم ترى أن الله بك غنيبا للي أبنجي من في السماوات والأرض abin da ke cikin sammai da ƙasai yusabbihu lahu yana mai tasbihi ba ma su kaɗai ba wattairu da tsuntsaye safatin sun shimfiɗa fuka-fukansu shine safat duk abin da ke cikin sammai duk abin da ke cikin kasai yusabbihu lahu yana tsarkake Allah yana masa tasbihi kaji duka komai ma komai da zaka iya gani duk wani abin da yake in existence to wallahi yana yi wa Allah tasbihi wai sai kai wai wai kai wai kana yi wa Allah wai ruwa tasbihi wai an ce ai tasbihi bayan sallah wai baka yi kai ka cuci kanka an ce a rika tasbihin za a kwanta bacci kai ba ka yi kai ka cuci kanka yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da kuma cikin kasai sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai kasa ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duk abin da ke cikin ƙasai gaba ɗaya ba abin da bayan Allah taswihi wai sai wani ya zo rike wadan sharbinsa yana tafiya wai ana zakir zakir zakir zakir wana wai ya gama konewa wai shi zakir me kai ji yake ya fi kowa har ma mutum ya buɗe baki ya rinka nuna shi fa wani daban ne a wajen Allah kai din me kai kana tsammanin kana da wani abin da za ka yi wai har ka ce wai wai kai wa Allah ka kai wa Allah ka kai wa Allah wai har Allah wai wai wai wai bin Allah kake bashi wallahi da kunne na naji wani dan zindiki ne wannan yana cewa mun yi zikiri mun yi zikiri yanzu Allah muke bi bashi ƙarya kake mutumin banza wai Allah yake bi bashi ka ji ba yayi yayi ya bashi wai har yana bin sa bashi Allah da aka ce yusabbihu lahu man fis samawati wal ard duk abin da ke cikin samai da ƙasa yana mai tasbihi sai kai da kake rabi rabi kashi rabi fitsari rabi atishawa rabi tsaya rabi kaza rabi kaza dan dan lokacin da kake zikirin shine zaka ce wai wai wai kai wa Allah wai har ka wuce Allah ku daina bari waɗannan mutanen suna haukatar da ku suna mai da ku dabbobi suna mai da ku rudaddu a gaya maka abin da hankalinka zai iya ɗauka kuma ya dace da shari'a kuma mai wannan abin humalan sai ga wallah baya karanta ƙur'ani kullum carbi ne a hannunsa ya yi kyau ka rike carbi ya yi kyau amma wallahi yadda yake rike carbin nan bai rike ƙur'ani sai an bani fatawa an gaya mu da jan carbin nan da karatun ƙur'ani wanne ne a gaba bilhasli ma wani ma wallahi mai yawan rike sharbin nan yana barazana da wannan sharbin kullum ka nuna mutane kai ne da Allah kuna lafiya da tarbiya ya kuke talauke alhamdulillah da tarbiya hannun da wayar sauransu yana nuna wa mutane shi na Allah ne amma bai iya karanta Qur'ani ba na rantse da Allah gardin da yake gindin bishiya yake cin gajala in kai wasa sai ya riga ka shiga aljanna kuma Allah ya sa zikirin da kake yi ma kana yin irin na annabi ne don ba aikin banza irin mutum ya zo ya kare rayuwarsa a bashi da annabi Muhammad bai san da shi ba ka ji da kyau kar ka yadda su baka zikiri ko wani wuridin da manzo Allah bai san shi ba wallahi idan ba aya ba hadisi akai ba salam ba za a kama wani magabaci da yake irin wannan ba ka ajiye musu kayan su kaji ya rab amin ya Allah so kada ku yi wasa da karatun Qur'ani kun ga wallahi muna gaya muku asali ne muna gaya muku dahir ne muna gaya muku tushe ne ni ban taba gamsuwa in yadda da mutum wai yazo ya ce wai kullun ya rike yana zikiri yana zikiri yana zikiri amma bai iya karanta Qur'ani ba akwai birgewa cikin nan kuma zikirin ma ba na sunna ba ai wallahi alaji ai jiya ma ni miliyan bakwai ne wata yarinya kwanan nan ta kira ni a waya take mun fatawa ina cikin mota sai dan taka birki ta ce malam mahaifiyata ta kira ka na ce ya zan yi gane wata mahaifiya kira ki hajiya ba ta kira ka ba ta ce kaza kaza kaza na ce a ban iya tunawa ta ce to ina yin zikiri ne tana cewa wai wai in daina bari shaidan yana wasa da ni kamar yawon shaidan yana wasa da ke ta ce to malam zikiri ne kullum kullum rana sai na yi miliyan 700 na ce kai wallahi tallahi wala na ce miliyan 700 wallahi sai da ne birki a mota ai fakin ne ai na ce miliyan 700 na ce to yaya kike yin wannan zikiran ta ce malam baiwa ce Allah ya bada baiwa ce na ce na ce ko dai miliyan bakwai kai miliyan bakwai ɗin ma na ce ban yadda ba ta fara lissafa mun ai wallahi ita ba ta bacci duk inda karfe uku ta yi ta gama zikiri take yi ta zo ta yi sallah asubahi zikiri take yi iwarta ta sa mata ido kaza kaza kaza an ce kaza tana kaza bayan abin nan ma kuma ta gama makaranta ita kaza na ce wallahi ko me kike baki saki miliyan 700 a rana ba ƙarya kike amma ku yi haƙuri kun san wannan maganar wani ba zai ji daɗin ta ba yanzu wani sai ya ce zai yi wani sai ya ce zai yi miliyan 700 ba a karamta ba yanzu wannan kaga dole gururi ya dauke ta dole ta ji cewa ita dinnan wata mala'ika mala'ika ce ma ji za ta yi kamar wata mala'ika mala'ika ce wannan ko wata annabiya annabiya wanda ko ba haka ba ne kuma kuma muna gani ba wannan zikirin yawanci da ake ba mutum zai zo fa kuna hira da shi ya gajiya ya gida kuna lafiya dai ko alhamdulillah to ya al'amura kalli fa yana faja ne ba haka fi fi fi goma goma yake da fi fi fi kuma kuna hira alaji ya kasuwa duk dai kowa kalauko to ya yara ya makaranta ana nan dai kalauko to alhamdulillah kai Allah sa albarka to Allah hada mu da alkhairi kaga haka fi fi fi fi in ya dankula sai ya ja guda bakwai in ya dankulo sai ya ja guda goma kuma duk ja idan ya zo na ƙarshen yana shafa shi a matsayin yayi ɗari kenan amma wala ina ba haka bane gaskiya اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم عودة الدين يا رب العالمين ساتي مي زالم تاشي akan alamtar din ان شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته